إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين فشي الله سبحانه وتعالى يا قدر اليوم مركز أهل السنة والجماعة وندكي أنقل كركدا برنين دمغرم جمهورية النجار يومنا ثلاثة أكو قواتنا جماد الآخرة hijira shekara 444 wanda ya dace da 27 ga watan 12 2022 a shidin muna cikin littafinmu na bulogul mara na alhafis bin hajar da askalani yau za mu yi darasi na da tara darasi na ɗari da tara cikin littafin bulugh maram insha Allah a darasi na ƙarshe ina ga mun zo ƙarshen bayani akan jinayat ko mun zo ƙarshen hadisin wanda makahon da ya kashe bai roshi ko tana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata kashe ya mata kashe ran abin ya kai gaya ya danna mata wani makami wanda dai ƙarshe ya kashe ta labari ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da wannan makaho yayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbai cewa ku sheda jinin wannan bayar Allah ya tayi a banza ala shahadu fa inna damha hadar wannan ruwa ta tabbata kan haka ya yi hatara da abin da yake kai ga mutunci na annabi sallallahu alaihi wasallam shi haka ce zagi a larabci daban ne da hausa mu muka ce zagi ya ka kama uban mutum ko mu dan gaga bai magana har ce ka zage shi da abin da zaka gaya wa mutum wata magana mara daɗi ka aibanta mutum da wani ana kiran shi zagi gaya mutum hamcin mutum ke baka to bakan magana ma zagi ce bakan magana ya sama zagi ce shatam da daɗe ne karo ta magana mara kyau ga wani ko ta halitta shi ko ta wata abu dai na da yake ka aibanta shi da kuran ka aibanta shi yanzu za mu tashi kitabul hudud abin da yake da alaka da tsaye da haddi shi wancan kisasi kayi ne aka maka nan kuma ka keta alhurma ta Allah hududullah wa man ta'adda hududullah fa zalam nafsa Allah ya wasu dokoki wasu ababe da aka ma shimge kaka ketara kai su to cikin wannan ababen da aka haramta ka je an tsaye da haddi tsaye da haddi mana mai almana daga hana an yi ne don a hana shiga wannan lahi wata doka ce aka ajiye Allah ya ajiye dalilin hana wannan abin da kai aiki kaza duk wanda ya za mai haddi don a hana wani kai a gaba shine magana haddi alhudud to za mu ji irin haddodi wanda shari'a ta ƙayyade irin su zina irin su shan giya irin su luwadi ire-iren kazafi suna ake kira da haddi ga abin da aka dora za a mame wannan layin ga uwa za mu shi akwai wasu layuka ana kan zai ta'azir ta'azir abinda iyakar abinda za a bai zo ba a wajen Allah annabi ya bayani ba ga haddin da za a mai lahi kaza to amma akwai ta'azir shi kuma ta'azir ya dace ga shugaba ko mu ce alƙalin mai shari'a ya ga wani ladabi ya kamata a wa wannan mutum mai wani lahi yanzu misali mun san da cewa haddin zina sai an kama mutum turmi da taɓarya ba dan ba sun shiga gida ko daki sun keɓance kace sun yi zina a musu haddin zina a'a ba musu haddi da an kama musu a gida sai mari daki da aka zo an ga wanci a gidan wani aka je suna daki a rihe a rihe muka leka ma ta ga mukansa akan gado har su haddi bai tabbata ba ku gansu akan gado ku hudu kowa ya gansu a haɗe a wanda muka sa kan gado to hanzu haddi bai tabbata ba haddi iya bin da akwai kwarai takatsantsan abin da yake kare mutunci da kare jinin mutane na haka kenan to amma yanzu misali duk da zai ce ai babu haddi babu shiru hudu to amma mun kama ka da ɗayan mutane mata da ba taka ba a gida kari ka shi ka taka doka ta alkai lai to nan shugaba daga mai kamata za a ɗan bulala shi bulala biyar ce zuwa goma a tsare shi ne wannan abin da shugaba ga ya kamata zai mai na ladabi ya wata laifi wanda shari'a ba ta daba ya kana ko da babu haddi to amma akwai ta'zir shin ta'zir to yanzu za mu ji magana shi zai fara da ya magana kitabun sai fara da haddu zina babu haddu zina haddi na wanda ya shishigi duk da Allah subhanahu wataala ta ta karbu zina kusanta makakku innahu kana fahishatan wasa sabila to shi heje ba kusanta ba an mayinta shine aibin kusanta ma ta da abin da kai ga zina ka nisance shi to shi wannan ha aikata zina ne akan shi ne kenan wannan babu zai magana insha Allah عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك, أنشدك الله إلا قضيتني بكتاب الله تعالى فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فقد بيننا بكتاب الله هو أذن لي فقال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بمرأته, بمرأته وإني أخبرت أن على بن رجب فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على بني جد مئة تقريب عام وإن على مرأة هذا الرجب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب مئة وغد يا أنيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها متفق عليه وهذا لفظ المسلم abin da yake wannan hadisi na Abu Hurairah da Zaid ibn Khalid al-Juhani wannan sahabbai guda biyu sun kawo labarin me yawa kana cewa annan rajulan min al-arab wani mutum daga cikin larabawan ƙauye shi ne al'arab mai arabiyu shi ne mutum guda ba ƙauye laraba ƙauye a arabiyu duk da suna ce an haka ce kuma duka ba ana ne duka don laraba an shi arabiyu an gani kai za a ce badawi ko mutumin daji kuran ba laraba ka ce arabiyu mutumin da ba laraban ƙauye duk da ya ce mutumin daji dai an san jafa da rashin ilimi da dai an san dai halin daji sai ga maka daga irin ga irin halin mutumin za baka labarin shi wani daga cikin shi ba larabta ke arabiyun aza arabiyun al'arab jam'in shi ne amma arab jam'in arabiyun to wannan mutumin daji ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqal ya zo wajen manzana sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ce ya rasulallah sallam ya mazan Allah an shuduka Allah illa qadaita li bi kitabillahi ta'ala ya mazan Allah ina gama ka da Allah kamun hukumci da littafin Allah فقال الآخر وهو أفقه منه سيو النبي دودا مسبين شي وندا نبي وهو أفقه منه ياهي هنكلي ياهي فإنت أكون وانا نهربو دي مغانا شي yace na'am eh ya yarda da wannan kenan dai abakar gima guda biyu ne abakar gima ne guda biyu duka daga daji suke ɗaya ya ce ya manzan Allah ina gama ka da Allah sai ka mana hukunci da tan Allah shi ɗayan sai ce na'am ya yarda eh a musu hukunci kenan da littafin Allah ya ce faqad bainana bi kitabillah kaman hukunci da littafin Allah amma wa zalli kaman uzurin magana kaman uzurin magana faqad sai annabi ce mana bawon Allah kenan nabi mai maganar yace qul ka faɗi abin da yake tare da kai nan mutane biyu suka zo daga wani gari kan wata rigima ce amma me dalilin ta me kawo su ya ce a shi wannan da annabi ce maka yi magana sai yake ce maka annabi salama inna bini kana asifan ala haza ɗana bara ne a ci ɗan gida na wannan ya gwada abokin rigima ta shi ɗana ɗan gidan wannan ne baran wannan ne iya mai aiki ba ba ba asif al'ajiyar kena mai aiki na biyar shi ba bawa bane fazana bi mar'ati bi mar'atihi sai ya zina da matar wannan mai gidan hashi wa inni ukhbirtu anna bi anna ala ibni rajam ya ka ban labarin abin da yake kan dana aka ce jihi shi zai kashe shi zai dalilin haka faftadaitu minhu bi mi'ati shatin wa wadida dan ya tsamar dan shi daga kisa ya ce sai na ba da dabba ɗari anan dabba ɗari da baiwa matashiya budurwa wannan ya ba da kambacin kashe ɗan shi da za a yi wannan abin ya riga ya ba da amma ce fasa'altu a halar ilimi ya tambayi wasu wanda yake ga suna da ilimi akan wannan masaniya can an abu ne kenan da ka ba haka akwai an yanka ne kurin irin da kusan a nan karkararmu a nan wajajenmu sarakuna suna shari'a a daji a ƙauye idan wani ya zina da wata mata wani an kama su tabbas ya yi zina ya yarda ta ma ta yarda ba zargi ba ne ba ta yarda ya neme ta shi ya neme ta sun su a karkara wasu wurare suna kace ba kan kunya ba ne ba kana farin jini ne farin jini ne gare ta kuma shi ma mijin nan sakarci ya ga matar shi tana haurin jini shi ba matsala bace ba an su kira wallahi da yawa haka suke wani abu ne wai tana da haurin jini mata wani tana haurin jini bai ce mai komi za a zo wurin shari'a sai hukuma ko sarakuna ko mai gari ne sai su ɗora wa wannan mazinaci da kuɗi mai yawa dole biya wannan kuɗi to aka ba da wannan kuɗi sai a raba tsakanin hadawa da sarki da mai mata sai a ba shi kudin shi mai mata su masu ɗauki nasu wannan za a ɗauko ba ne da kuɗi goma ya yi inda kuɗi ya shiga shiya haka ne tunaninsu kama an ma tara kamata an wa wannan tara wannan abu ne wanda bai ce musu komi ina ta wannan wani ke kira na kira malam an yi wannan shari'a ne an ba da jaka ɗari biyu da hamsin abinda aka ba shi kanshi mijin wanda abin sarki ya ɗauka da dogarai fada suka ɗauka kenan mutumin da aka kama mai ƙarni ne ya ba da yawa shi ma ta mai mutumin ɗalibin waya zai da ta ɗalibin na sanya zai da ta ɗalibin tambaya ta ya za ka ce ta haram ce mai da musu kansu kura a taƙaice wannan bawan allah kenan irin wannan shara aka mai ta al'ada ta ya ba da dabba ɗari da bawa kambacin ɗan shi amma da ya tambayi alal ilim فأخبروني سكبا لابار شوى أن على ابن جلت مئة وتقريب عام سكتش آآ أحكى بني كم با مغانا بعد وانا با مغانا مغانا مغانا مغانا داس باو كم با مغانا ونكسا kurin abin da zake kan ɗanka jalda mi'ata takrib am bulala 100 da kora kumta kaso na shekara guda a raba shi da gari bar garin shekara guda shine aka kaso kamacin shi ko da shine bulala 100 yanzu a bulala shi bulala 100 a mai kaso na shekara guda haka aka gaya mun wasu masu ilimin zaga mun to shine aka ce amma wa inna ala mar'ata hadha rajul matan wannan ita wance za a jiye ta har ta mutu haka aka gaya mishi mu ya tambayi ahlul ilmi to yanzu shine yanzu abin da ya kawo su sai faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wannan bawan ne wannan magana ayya dukkan su bi ko koya anan magiya da musu hukumci da littafin Allah kaga mutane san imani kun san mai imani da dan annaba da ka beki nan sallallahu alaihi wasallam bai ra'ayi bai hukumci da ka iya da littafin Allah a musu wannan hukumci da littafin Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sa da ya kayo na bayanin sai yake cewa wallazi nafsi bi yadi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantsi da wanda raina yake hannun shi la'aqadiyana bainakuma bi kitabillah zan muku zan yi hukunci tsakaninku da abin da yake littafin Allah alwalidatu wal ghanam raddu alayk magana baiwa da ka bada da dabbobi da ka bada amida makanka ba ba da kunni wa alayhi minaka jallu mi'atun tagrib amma abin da yake kan danka bulala ɗari da kora ko kaso na shekara guda shi ne cikin nan ka ba maganin dabbobi balle magana bawa a baka hanka kudin za a mai bulala ɗari a kore shekara guda to yanzu ayi yanzu magana ce ake ta ɓangaren shi ne magana ko shi ne ɗa shi kuma matar wannan ya ce wa gudu ya unes unes kamar tasirin na anas amma ba na ci anas ne amma suna na ta unes kamar ce nasiba ko ko nusaiba nusaiba da dai ne tasgirin ne ya ce unes maza ka yi sabko ka yi hama ce da sahi ka wuta da sabko ka tahi garin wa'annan garin wannan mutanen na ce a kan aka bincika a tarihi shi unes ɗan ƙabilar su ne don gudun wata fitina in ɗan ƙabila yi akwai kariya da rashin fitina a ce wani ƙabila ya je kashe wani annabi sai aiki wani daga cikin ƙabilan ɗan garin ka je maza garin wa'annan bayan allah wajen wannan ka je wajen matar wannan ka je ka tambaye ta fa in tarafa farjumha ka tambaye ta in ta ce ta yi a can ma ka je ta wannan shi ne abin da zai kumta kaga a nan za mu ga mas'alar cewa alamarin zina babu haƙƙin wani tuba tsakaninka da Allah ko ɗora ma sabke mahaddin Allah a nan akwai wani abu da yake nan za mu diba za mu ga babu shi wanda yake cikin kawunan mutane a wajen karatu suna wani ya ce idan mutum ya zina da matar wani za shi ya bashi za su je bayan gari da shi ya je ya bashi wuka hannun shi ya ce ka yadda dama da me aka yi kaji kaji abin da daina matarka shi ke da dama shi mai matar ko ya yanka ka ko ya barka an ba haka ba kenan babu tuba kanka sai wannan mijin mata ya barka shi ke da haƙƙi akan kashi ka ko baranka da rai wannan abin yana mun da samun haka amma ba gaskiya bane duk da an san aibin neman mata arme da girman lahin amma shari'a haddi na Allah ba magana wannan a cikin haddin Allah wannan mata kai armanta kai ba sai bane ba sai ta ba kai armanta kai ka kusance ta akan shari'a ta Allah abin da yake tsakanin guta kusance ta a kan shari'a ta Allah shar'anta maka kusantar wannan mata aka shar'anta maka a halak shi kuma wannan da ya ji ta ɓarau ne hanya ya ji ta hanyar munahuci ta shari'a ta haramu shi ne mamantin kwayar shi inda abu ke shiga na mace laifi ko aibu lalle mace haƙƙi ne ta kare mutuncin mijin kanta da mijinta da abu da ko abu da zai iya biyowa baya ya shahi miji kuma ya shahi haƙƙin miji zai yi a nan ta ɗauko ɗa da ba naka ba kaga ta cakuɗa zuriyarka da ba taka ba kaga babban haɗarin da yake ciki na mata alimi zai yi wannan ɗaya ci gadonka abu da yawa zai kanu lalaci shi ne haɗarin abin amma ba ta mawai a shari'a akwai waccan doka ta jahiliya ya kaji ka ba shi wuka don haka abin da yake ƙa'ida ta shari'a tuwa tsakaninka da Allah shi ne babban abin da ake yi kaga nan da aka bin hadi an nemi magana miji a kashi ranar ka yayi miji ko kaza kaza ba magana haddi kuma annabi kuma yayi da rantsuwa sai da rantsuwa zan muku hukunci da tayin Allah amma ka bi ka magana miji ba ba sa da shi me kace a kashe ko a bari bai ciki doka ce ta Allah na ta gani bayan haka za mu ga mas'ala ta musulunci da yake kare mutunci wannan bawan Allah an san mutum ɗaya bai zina amma ya ce ya zina an bulala shi amma waccan wa aka ce sai ta hurci ke ta ce ta yi an ta ce ba ta ba dama a taɓa ta ba a ba da dama ba a musulunci yanzu ce na zina da wanci a zuwa mana haɗe tare a kuma kullum kusan kuma hikima ta musulunci abin da aka Allah tsara shi shi da kayan shi ko kare mutunci da kare zalunci yanzu wani yana iya san mace da armi ta kiya saboda bala'i dan keta matakin farko yana iya zuwa misali ai an mata abin da wani ko shi sarmayi ne sai je ce ta ni mun yi zina da in aka ce ba tsara mutunci za a yi kun da ya ce ya zina a kamo ta ya yi zana shi sarmai ne za mashi bula da gari ita wa kashe ta zai kaga ne kaga ya ja mata kisa mutum yana ikon mutum yana yi mutum komi yana yi kai wani in duka wani kashe ya zama duka amu daga wani rubba ko a rasa da kuma sau da kowa mata suna yi da wata sauki shi ya ce a da kowa mutu gaba daya ta kashe kanta ta kashe kishe gaba daya suna yi wani abu ne sananne wajen mata to shi ma kenan kan shi yasa ko da ka ce ka yi zanda wancan ka yi zanda to wannan manzan lakar wancan ba a yarda kai za mu maka haddi na Allah da kai hudu kai hurci amma wancan da ka ce ka yi zanda ita ban mai dama ma mata hukumcin zana matuƙa ba ta hurci ba da masala sananna a hili wata yawan aibu a hili zaganta ta hilal bin umayya da kama tashi da wani kiri-kiri shari'a an ba da dama in ba mataka bace ba ka kawo mutum hudu shaidu an ba mutum hudu shaidu za a maka haddin kazafi ko ka gani za a maka haddi bulaya tamanin wani ya nemi mata wani ya na gama wani kama wanda wani a gida a ɗaki kaza turmi ta ɓarya na gansu turmi ta ɓarya gansu a ɗaga ido na ina shaidan ka saura abokan abokan hulɗa da gwamnati a ni kaɗai ne ta zo ka yanzu an bula ka bula taman eh za bula ka bula taman a bula ka haka za mu za ku bula bula taman haka taman za ku bula taman ku hudu ku gazo kowa zo shaida wani kai ɗaya na gan shi timin taɓa ja kai shi ɗaya ya ce a ni na gadin su dai a tare na gan su dai a ɗaki a to su kuna uku ya kawo ko ne ya mai bula taman ko ne uku ya mai bula taman ko ne ana bula shi bula ta manzo musu kowanne saboda ba a samu tuka hudu ba haka ga lokacin annabi annabi ya dare akwai wanda aka tuma shi uba ne a kira uku duka suka shaida na hudu ya rasulullah ra'atu shi an azim na ga na ga wannan mumu abu ba ga da ni ce na ga mumu abu ne abin bai dace ba kenan sun zo sun shaida sun ga tumi da bariya shi ma ce ya ga mumu abu amma bai ga wannan tumi da bariya ba annabi duka wannan uku annabi duka aka musu addin gazai kenan wannan lokacin da sahabbai ana gaya wa kana ke da haka ita da na kurin ga haddanta abu ne kwarai akwai kare mutunci he ka ce kai da aka ce an yi ne an bintuka an ka ce ka yi shi kenan an kuma ka ce ba zan kai da kawai Allah yanzu dai a nan wannan mas'ala ta wannan dan wannan bawan Allah da mai gidan shi ga abin da aka yi da aka je kuma ta yi hurcin ta ce ta yi lafazin ya taba ta ce ta yi a ce aka mata hadin kisa zamanin mu Allah kan shara ka ta zamanin mu yanzu wannan a na san kama gane yanzu a yanzu shi na san kama gane kan mutane yanzu a ci gaba yi ana hoto a yi bidiyo ko ga su an kama su tumin tabariya yanzu ba montage kullum shari'a ta ce ta kurki yare shari'a kurin a yanzu ya montage bakar ma ya ɗauko ka a gama kurin gasa suna tare kuma kai bane ba amma duk mai ganin bidiyo kin kai gani an ba kuma kai bane ba shari'a kuma ce kullum ta gurin ba Allah ya abu ne wanda Allah ba abu ne da ka musulunci abu ne mai rayi da kana azamna ka shawara da wanda wanda wanda da bare shi ne shawara ta yan giya da dan giya da luwaji a gaba ya fumunta da ta zamani shari'a Allah ce an san abin da yake lalle za a kai an an ci gaba an yi filimi gashi bidiyo an sa ayi mun gani to wace shi ne babu gat yanzu ta kai yanzu ayi wani ayi wani logician aka dauko shi aka daura kana kallon ina lafa logician ne sa abin da magana da ake so a sata wani baki na girba ana kallo iya iya magana da zaka ne kun shi ne ba mai gama an ba na wallahi wani logician sabon logician sabo ne sabo ne akai in aka sa yadda ake so haka za ka yi kuma ana ga mutsanar baki ka yi motsi amma ba kai wani mai magana mai motsin daban ne mai magana daban ne amma ka ɗan lusulakin kai za ka talafazin ana ga a bakin ka ko ana ga mummakin taka kuma kai daga kana haka kullum shi da ina da lokaci a cikin nasa nijar nan sai aka ce ai ya tahi ya tahi wajen isra'ila ya je haya ga netanyahu a gudu sa shi netanyahu aka tabbatarwa sai gaba wannan ga wani kace mun Allah shugaban Mozambique ne a wurin sai aka dauke kan shaka daukan kan wani Allah shugaban Mozambique ne aka dora kan shi dan siyasa aka dora kurin ba an ba bika mashi ba haka wannan na'ura kakai gaugawar ki hukunci dan kaga wani bidiyo komai ana yi komai ana yi da shari komai ana yi babu katkan shi gaskiya kwai abin ya kallala ciya hanyoyi na amma mutum shari bale yan siyasa a ɓata sunanka kurin kun bayan da ka iya wani ba kwanin gane ba a mutum goma ba kwanin hankalin gane ba na montar shi aka yi kuna hankali a wurin shi wani ba haka bane ba Allah shi don kenan ba magana aiki da hoto ko bidiyo kurin an gani ne mutane hudu amintattu sun gani shi ke ba su gani ba babu haddi yanzu kenan nan da wannan ruwa kenan mun kare ta ta lafazin da yadda yake cewa أن رجلا من العرب وندق تكين لاربا وانقوي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا زوجم أنه سلام يتي يا رسول يا مرزا الله أنشدك الله إنا قما قد الله إلا قضيتني بكتاب الله تعالى ذاك هيك من حكمتي للتاهم الله مجرم دبوايا فقال آخر سيبا قوي يتي وهو أحق منه شي نبي يهوى أنت القرآن كلي فأنت رأبه يتي نعم إياه ذا كنت لتن الله ita faƙata bayyana da kitabu da sunna kaman eh na yarda amma hukunci littafin Allah wa zalli maka ba uzurin magana yace qul annabi ce eh magana ka sai yace inna bini kana asifan ala hada ana baran wannan ne fa zana bi mar'ati bi mar'ati yazna matar gidan shi wa inni ukhbitu ni kuma aka ban labari anna anna ala ibn rajab za a ji dana jiwa kafa shi kashe shi za a yi aka ce maimakon bulala a kashe dana zai dalilin haka faftadaitu minhu bi mi'ati shatin sai na fanshi dana da dabba 100 wa walidatin da baiwa haka na fanshi dana fasa'alatu ahli ilmi tambaye malamai masu ilimi kan mas'alar fa akhbaruni suka ban labari anna alabi anna alaibini jalla mi'atin wa takrimi ab suka ban labari abin da yake kan dana jalla mi'atin bilala 100 wa tagriba amin da kasan shekara ko kora ta shekara guda wa inna ala mar'ata hadha ar-rajul shi kuma wannan abin da yake kan matar shi aje ya taskace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadi manzo sallallahu yace na rantse da wanda raina yake hannun shi la qad yana bainakum bi kitabillah tabbas zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah al-walidatu wal ghanam raddu alayka da baiwa da dabbobinka a maida makayanka wa ibnaka jaddu mi'atan mutaghriba am abin da yake kan danka bulala ɗari da kasan shekara kuma ta kora ta shekara guda waqad ya unais kai ko unais kai sabko ila marat hada zuwa matar wannan bawon Allah ka tayi fa in tarafat in ta hurci da zina farjumha ka ji ta can ba shi da fasan hadisi muttafaqun alayhi da fasan muslim da makaranta wa an ubarata bin samit qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم رواه مسلم wannan ya biyo bayan farkon musulunci kayan tsaye da wani haddodi Allah subhanahu wa ta'ala labari wallati yatayna fahishatan min nisaikum fashhadu alayna arba'atan minkum fastashhidu alayna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna hatta tafahunna mawta aw yaj'al lahu lahunna sabila cikin sautin nisa'i ne Allah ke magana mata wallati yatayna fahishatan min nisaikum matar da ta yi alfasha cikin matanku fastashhidu alayna arba'atan minkum ku nemi shaida mutum hudu su shaida sun yi zina fa in shaidu in suka shaida da sun yi zinar Allah ce fa amsu ku hun hatta ta fa numu ku rike su a kare ta kaso ba ta wuta hata mutu an mutuwa a wai ji Allah lawa da hunna sabila ko Allah ya san ya ba sa mu mahuta daban kenan har kullum mari in har kama ta yi zina da shaida hudu tsarewa ce ta mutu haka ake ciki yanzu kuma shi yan zama sai ya kawo magana yanzu Allah ya zo da mahutan annabi ce khudhu anni ku amsa daga wajena to ya tabbata maka cewa sunna tana bayani akan qur'ani kaga wannan bayani na maganar jiwa nasi ne babu tidarin nasin a qur'ani amma gashi kuma ga sunna gashi ya tabbatar da wannan abun wanda cewa cikin ayat da aka doke lafazinta amma kuma jinta yana yanzu kenan ga abin ya zo daga Allah na ce ku amsa daga wajena ku amsa daga wajena khudhu anni khudhu anni faqad ja'ala Allahu lahunna sabila Allah ya sanya musu mahutal a cewa tana cikin ayoyi a Qur'ani ana karanta wani hukunci a nasin Qur'ani zamu ga bayani kamar insha Allah yace yanzu al-bikru bil bikri daldu mi'ata wa nafi sana da sarmayi da budurwa sarmayi ne budurwa suka yi zina za a bulala ɗari da kora daga ita shekara guda wasai bisai zau bazawari da bazawara ma'ana almusin wanda aka mai arme da wadda aka ma arma arme wani mananin wani sun taɓa arme dai wani suka taɓa arme sun suka yi zina jaldu mi'atin wurajen za a bulala bulala ɗari kuma a jihi nan kaga abiya gama kama su ko jiwa da bulala wannan ruwaya ita ta kawo kenan yanzu maganar rihewa har mutuwa babu sai dai nan mas'alar da za mu ga a nan ƙarin magana cewa an yi jiwa kuma an yi bula a yi jihi wajen ki saɓani wajen magabata wasu na ga cewa za a yi duka biyu da mahi yawa suna ga kurin jamhurin sahabbai suna ga cewa hadda na mazahib guda hudun gaba daya duka hudun gaba daya mazahib suna kan cewa kurin jiwa kaɗai zai amma ya taba sai da na ali ya yi biyun ya ce na yi bulala da littafin allah na yi jiwa da sunna dalilin sunna jihi dalilin kulutayen Allah na bula da mai jadda ya yi musu ke na ya kone biyu haka ce na yi bulala dalilin ƙur'ani ya zo na yi jiwa kan suna ta zo shi duka biyu ga musu shi duka biyu ke ya bulala ka kuma ya kashe a ji haka sai da na ali wani saɓanin abokan abin da ya dai don zai za a yi aji wani za a yi ko don abin da ya zo in shi a ta kama za a yi in za a tsira ta yi manzana mai shawara maga wanne kamata a musu sai da jamhur na mazhaban sana kan cewa bulala ɗari kai jiwa kurin za a yi gamai wanda za ka shi wanda yake sarmayi ne za a bulala amma ba a gama biyu da bulala da jiwa shine maganar jamhurin sahabai da namu sahabai wallahu ala sai wannan magana kenan ta abin da ake sai wa ana abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala ata rajul min almuslimin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu fil masjid wana da wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin musulmi yake da annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه رب ربع, ربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحسنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه nan abin da ya wakana za mu ga abin da yake cewa imani zaman ka mummuni bai hana shi ɗan yaudare ka duk imaninka ba garshi da maka kai ga adam ba kai ga adam ba wanda Allah ya halitta da hannun shi Allah ya magana da shi kai tsaye ba wahayi ba amma shi dan ya wadare shi ya aikata mugun aiki wannan bawan Allah babu wanda ya ganshi balle a kama shi kun ya zo cikin mutane su layi na ya zina kurin na yi zina amin hukuncin Allah kuma kuma ya san mai hukuncin zina annan salasan fa'ara da anu annabi ya kawo da kai kamar bai ji ba ya komo ta nan rasulun na zina na yi zina rasulun lai tarwacin fatahirin ya iso tarwacin mana ka tsakake ne ka tsakake da haɗin Allah fatahirin ya rasulun annabi ya juya ya shiga harkar ya koma tana ya rasulullah na yi zina fatahirar ni ka tsarki na rasulullah yadda su hudu ke nan ba magana wani duk da haka annabi ta tsaye magana sai ya ba shi wata mahuta ya ce abi ka junu ina baka da hauka mace ka ce a cila lai talau lai talau wata ruwa na ce annabi sallama ya tambaye cikin dangin shi wannan ko an yi tsoka ba daga ta gaskiya mu tambaye bai yin hukka ko daya yace fa hal asamta kai arme yace na'am dole abin hadisi ya tabbata gurin kai shi gurin hankali shi garas kuma ya arma nan ka ba wani uzuri kenan shi suka ce ma'izina ma'izina abin da ya tabbata ma'izina kuna karo sunan shi ma'iz annabi ce izhabu bihi farjumu ku tare shi kun guje shi tarwa ya bayan an je wurin jihe shi an fara ji wani sai zuba da gudu sabai suka bi shi da gudu suka ida shi a za ka ba annabi labarin sau da ai kashe ga gudu ya muka bi shi to wace ku bi shi wace ku bi shi iya waye yana dama ce shi bi ba iya waye janyi ko in janyi ma bi ce a sa tsarin musulunci in zo ce labar bin yi ba ba bin taba shi an ce ba a muka ce kai ga shaida ga kasar ga waye ka ce gai a tsarin funan zanna mutum da shara ba haka wani ba ya ce me sa kuka wani shi kuma ce iya wa hukumar da rike ba mutum hurci ne kuwa hurcin iya na majan iya jinya kuma mace a bai da ba da kan shaida ko wani shaida na hudu amma na jinya wadda ga shara tana kare cincin mutane da jinin haka ba su ayabin kwanan wannan ruwa mutafa bukhari muslim na kawo ga wata lafazi na bada na bada na bada wannan kin wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala lamma ata ma'id ibn malik ila nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu la'allaka qabbalt aw ghamazt aw nazart qala la ya rasulullah mun karin bayanin magana ce cewa abin da muke ba labarin abin da ya kana annabi ya mai tambaya wa ma'is tambaya ko dai kabbata ne ka san ana cewa al'ayin ta zani ko واليد يذني والع- والب- والب- أتى- وال- والفم يذني الكلام واللسان يذ- يذني أما يذكر صدق ذلك الفرج كو النبي يأتي إيدو إيا زنا hannu iya zina ƙawa tana zina amma duka wace kaskantawa farji kenan an kiraye zina ido ido iya zina wannan ina zina ne na ce na ce kowa akwai rabi rabon shi na zina to na wata na wata ba irin wata ba ta kai haddi ba ta to da yace zina ce annabi ce ko dai ta ido ne eh la'alla ce la'alla ka kabbata ko ka san manta ka san manci kai ka kai ka ambara san da ne ka san bance ta ne yace a, ko kuwa ka dan dun ka dan goge ta ne ka dan haka ka dan goge ta ne ko ku ka dibe ta ne zan da kai cewa a ko shi aiki su da ne ba duk ke duk ga mace zan ba shi dama ko a ba shi dama duka san kware abin ana kare ba kun gurma je ko a kashe mutum kun a kashe ake san ba kashe ake san ba haka wata sanin alta sai zan da ciki na zina ale ce ko da kina barci aka aka abin ki hadisi a ido na biyu ba ba hayya kan ba ka dan ba ta ka zama na mutum damar ke zama wuta kan abu ta ta zin ta zo da ta ce ko ce ko miki hade ne ta ce ba da kan ba a takaice da kake nan shari'a in ga mutum kun shari'a musulmi da ta zina kwarai iyaka ce abin ya tabbata ba wani ba wani kaddar ko daya babu wani shuba kun abin da ke tabbata ne yayi kuma ya ya tabbata ba wani kariya ta kun ake haddi shine abin da musulunci tsara kan haddi na zina yanzu wannan bayan da yanzu mun ji wannan mas'aloli kenan na abinda yake na haddin zina jiwa ne wata mata zo ga midiya ta mata ta rasulullah na zina ta mata ce annabi annabi kawo da kai ta ce rasulullah so kake nima kamar da kamar da ma'iz so kake nima kenan ka bar ni ta ce abun haddi kur ita ce ta kakanta ta san abin da ake aka abin da aka wanta ma'iz hada annabi kawai da kai sai da wajen hudu sai su lazo yi kamar kamar kamar kamar da mai na yi na gurin kaza kake na gurin ka na yi na gurin da kanta ka kanta shi shi ne aka mata haddi Umar aka za annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ce haba annabi shi Umar shi gaba annabi haba zaka musalla zaka musulmin ta ta rasulullah ya shi gaba ce ba musalla rasulullah ya zaka bin sallah ta zane matsala ce ta yi zaka bin sallah da rasulullah sahaba annabi ce umar wannan ta yi tubar da inda za a rawa mutum saba'in mutane mutum ta ishe su akwai tubar da ta yi ta bada hannun haddin Allah kanta in muna magana cewa kaga kenan mutum duk imanin shi na ibaran hanya duk imanin ka iya ibaran hanya shi da Allah da yake yaban masu imani a yadda kan layin daga cikin halin masu mutaƙin ne ka ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fasakaru dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusru ala ma fa'alu wa ma ya'lamun Allah ka ma labar labar masu imani to suno da ce Allahu akbar ka za ba sha kana ga musu mata zakarullah fasakaru dhunubihim yasu ba yasu ba kan kan yawo da su sun yi laifi yasu tuna yasu walaka yasu amma yasu tuba tuba suke mai ala ce wala mai suru wala mafa alu wa mai alamun ba su ci gaba da laifi ba sun gano kwanansu kin laifi ci gaba ci gaba da banna bayan ka banna shi ne ba a haɗari maka da wani wani wani shirka dan waya ga ya kaza a ala sunna ne kaza kaza ya kaza shi kenan a jihe shi ba ko a jihe an kare da shi ya zama ala sunna ba haka bane kuna akwai ma'ana akwai kuskuren mutane maganar sunna daban aqida sunna daban magana alfasha kuma tsacci daban ita sunna ita arzuna wani aqida ce aqida ce ake ce ahlu sunna sabo bai tude ka daga aqida ahlu sunna mu gane ko iya ahlu sunna dai sama da aqida san fursan dan ya wata alfasha wallahi bai huta shi ahlu sunna ko gane magana aqida ta ahlu sunna aqida ce ta aqida kitabu sunna da fa musallu salih bai da alaƙa da yalihi a ci abincin halisunna idan iya wani abu da yake sukan aƙida amma wannan laihin shi iya tare da ku yawon laihi na fasikanci ma da kiyaye iya nan yadda mai laihi ne yadda musulmi da ya sha giya ya ce musulmi yadda ba ko ya sha giya ko ya zina ya ce musulmi ya sha giya bai cikin musulmi a zara bai wago shan giya shi gaban musulmi na sha giya amma da haddi da aka tsorawa wanda ya sha giya musulmi musulmi ne ya zina hadda haddi gashi wannan dai sahabbai ne can ga adam ga sahabbai kun bakawa mutumin maganar imani mutumin da ya ka kai shi ya san kashe shi zai halayira halayira ta mutuwa zai ka san kurin yayi nadama abin yayi ne shedan yawo da shi ne kurin kuma ya san mutuwa zai halayira kashe shi kun ba wani boye ga mutuncin shi ga ga ka kisa amma dole idan shi ya zo hukunci abin haddin Allah kin ba magana ka ce bai imani ko akwai wani imani shi dan yayi da kowa ta haka mutum mun tashi kawai laifi a yi kokarin hudu shi da nasiha a milo shi ka ce shi kan kaji ko an kaji da shi ya zama da sunna ba a mun sha karan akan maganar kisa Umar bin Khattab mun ta tabbata akan gafir zan mukabil tabshiril ka da mun karanta anan Umar bin Khattab wani sahabi ne Umar ya san shi cikin wani ya jara bayan aka ba shi labari ai wani kaza kaza ya koma ya lalace giya duka abin da ya labari ya ce wannan shi wani umar ce a ba shi takarda aka takarda daga wani umar zuwa wani umar ya karanta ghafirar zan wa ƙabilin taub shiridin ƙabi da tsawon zuwa ƙarshe da karanta mashi ci wani allah mai gafara ne ka zo ka gyara aikinka ya mai nasiya ya mai nasiya aika mashi iya cikin halin ya kawo da kurin ba komai zai ya rubu kun saban kuran bari ya koma ya koma ruwa ake ce idan ko takarda aka ce daga umar ga umar ya ka a matsayin shi za umar mai takarda daga umar ya karanta wani aya gafir zam wa qabil at-taw shadid al-iqab da tawul yace Allah kenan ya yi bakan shi mai gafara ne zulba gaba daya mai amsa tuba ne kuma yi hukuba ne a lokaci guda ya kwaɗatta da kuma ya mummura zanen hukuba Allah kuma mai fadala ne ya kuma kun Allah ya bi hankalin shi ko da ke tuba yi ya koma cikin layin jama'a sun mulke cewa sauran sahabai suka tare shi ya ce haka kamata kowa duk mai lafiya cikin haka kamata kowa duk wanda baranya ku mai doshi ku bi rai kuma ne ka bar shi gida ta yi gwamnati shi ɗan ne ya yi shi ka bar shi gida ta yi cikin yau da rashi ya zina ya da rashi ya kaza ya bin bai dace ba cikin ya take da ya kare a a shi muhimmancin da'awa ko kira ba a ce dan mutum ya yi lahi cikin a ba a barin shi dan ne da rashi kuma kuma ya fito ya fito maka mashi nan wani an zo ana ba wani haddi ya wata iya saba ce lana kalla ita ce haba ita kun taimaki shi nan kan nan wanku kun taimaka mashi nan kan nan wanku me za ku dan ce shi kwarai an wa ana tausaya akwai shi dan ba wanda ya kare ba wanda ya daga ga makircin shi ɗani Allah kiya mu makircin shi wa an Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an annahu khatab fa qala inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqq wa anzala alayhi al kitab فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجل فقرأناها وواعيناها وواقناها فرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيجل بترك فريدة أن تلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الإتراف متفق عليه wannan abin yawa kana umar bin khattab ya kan halifanci an fara irin wannan ra'ayuka sun fara shigowa na maganganu a mutum babu mun gabar jam a littayi he dai kurin mai atijalda wannan ba magana jiwa kurin bula da yace a kawo wannan abin yake shiga kan mutane shine umar ta shi wani hudu ba ya ce inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqq Allah ya aiko Muhammad sallallahu da gaskiya kuma wa anzala alaihi alkitaba ya sabkar da littafi a gare shi shine alqur'ani yace fa kana fi ma anzala Allah alaihi ayatu rajam cikin abin da Allah ya sabka annabi sallallahu alaihi akwai aya ta jihe da muka saba ta ajihe yace wannan aya faqaranaha wa wa'aynaha wa aqalnaha mun karanta ta a ƙur'ani mun hardace ta kuma mun fa'ince ta ba mun bane ba da ka mun gane ma'anarta muka yi mun karanta mun hardace kuma mun fa'ince ta ci don haka faraja ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan sallama ya yi jihi ya yi jihi mazinaci da kanshi mu ma wa rajamna ba'dahu bayan shi mu ma mun jihi mazinaci yace fa akhasha in talibin nas zaman ina tsoron in zamani ya tsoga mutum aka yi jima yau da gobe da gobe tahiya ta tahiya a samu zaman zamani ya nisa an ya kula ƙa'il wani mai magana zai ce ai ma na ji da rajima fi kitabillah mu ba mu gaba jiwa a littafin Allah babu a ƙur'ani mu kamar da yare da aka samu wani cikin musulmi kuma wannan ra'ayi babu a ƙur'ani ko shikenan yace su ce bu samu jiwa ba a littafin Allah fa yudillu bi takfir da anzala Allah su batar da mutane akan barin wata farilla wadda anzalaha Allah Allah ya saukar da ita kurin da ra'ayi da ka su ce babu yace wa inna rajama haqqun fi kitabillahi ta'ala alaman zana umar yace jehe mazanaci haƙƙi ne ya tabbata a littafin Allah mai girma da buwaya alaman zana duk akan wanda ya zina idza ahsan in dai za husna in dai an mai armi an mai almusin wanda an mai armi armi da shi ta amince da armi ne kuma ya sadu wal armi da wannan mata shi almusin ya armi ba kwanta ba a ya armi armi na shari'a kuma ya kwanta da wannan mata kwanciya ta armi sai saduwa ta armi shine ya zama almusin ita mace daga nan ta zama musina shi ya zama musin tunan su ake magana a sai zaura da bazauri ya ce idan ausa min narjalar wanda sa in dai an mai arme namiji ko mace ne amma idan kamatar bayyana in shaida ta tabbata mun san shaida aure shaida ce ta mutum hudu lokaci guda kowa ya gani turmi ta ɓarya awul habal ko kuwa a ga mace da cikin hanya uku ce ta wahadda mutum uku imma shaida ta mutum hudu awul habal ko kuwa ciki mace ce budurwa ko zawara babu arme aka ganta da ciki awul itaraf ko kuma ba cikin ba shaidu irin na ma'aji ko magamidiyya so su ce na yi zina wannan shi ne abinda yake sa a yi haddi ga wanda ya zina to amma na yi magana a kan ciki shi ciki iya buƙatar itiraf ta zo da ciki in ciki asali wata alamun zina ta yi ko amma mace ba zina ta yi ta ce a'a fyaɗe aka mu akwai masu kawo cikin mata ba a fyaɗe sai in ta zo ko tana ihu ko an kama ta da wannan da wannan mutumin in ba shi ba a yi yawa wannan udurana akwai shiga ra'ayi kan magana gaskiyar magana yakan yi tana kumiya ta hudu nawa suke haka ai bata san ba ciki zai shiga lokacin kwanciya ba sani ba kuma ta kyale kusan mu masu ake tambaya mana samun abubuwa da yawa na hakika da maka isa ne haka ce baiwa akwai wata taɓa wani labar ce malam ce wallahi ta ce malam ina da gagan barci kurin wani ya zo wajenta sai da ya neme ta ya gama da ita ta gano kaga wannan arun ne da biya ta ta hudi da wata ta ce ta wani kwanta ita abu ne mai kumi a tarta kuɗi balle yanzu da ba shara ma ake kun tuna asiri ne to a mai matsala a zarocin nan iyayewa zawara ce ko budurwa ce ya riga ya neme ta ba ta san ba da cewa zai iya ciki zai shiga ta kyale din dan iya kurtu ya tishi can koyo ba san ma kowa ne ya duru ya kare inda suke yi iya wani ma zai gwamnati ta makami kuma saboda mata tabbata kuma saboda mata makami ko ke da ko kashi ki sai ne meta ciki ya shiga ko ya maka ya maka da ciki ya mata ahimin ki hadi kare ki dole mai rada tace hadi akan mu dole mu yarda ga wata Allah kuma ta tuba ga Allah shi ko ta yi a takaice dai ba aiki da zato wajen haddin Allah ana aiki da hakika shi ne kenan nasarar kenan umar ce kenan kurin inda ya tabbata da shaidu ko ciki ya bayyana ko hurci su ne kenan abubuwa suke sa'awa mutum haddi an sami shaidu kuma ce an sami ko ta zo da ciki ko kuwa mutum da ce na yi shi kenan sai haddin zana ina ganin na kamata mu tsaya Allah kai mu darasin gaba Allahumma salli ala Muhammad ina ga nan da ya kamata kanin za mu shiga samun wata gaba daban kan magana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته